أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama muka amsa gayyata ta daura da malam zai gabata mana yau muna biyar da watan rabiul awwal ranar alhamis shekara ta 1447 wanda ya yi daidai da 28 ga watan 8 da dubu shekara ta 2025 a nan maka sabibu da ga wanka tare ɗanin zai gabatar mana daura ta littafin da aka suna cikin ya tsara labaru cewa zamanin zai gabatar da mada a kan ko daura a cikin littafin matan shatubiya wanda cewa dai malam dai mun san malam ba bakon zuwa ne ba wannan wuri malam ba bakon zuwa ne ba a wanga wuri namu so da dama malam ya sha gayyata mu ya sha musa gayyata a wannan wuri ya zo ya gabatar mana da littattafai daban-daban karatunmu na baya da malam ya gabatar mana shine kitabul jizariya wanda malam ya samu ya sauke mana littafin nan kuma a baya-baya ma mala ya yi tufatul atfal da tana nan cikin mawuƙi muryar sunna da su ya sauko ta sai ya sauko nalan dai mazaunin garin kunni ne a kunni mala yake zaune bisa ga yadda ɗaliban ilimi ire-irenmu malam sai ya amsa gayyata ya zo mana ziyara magashi ziyara za ta samu kwashi ilimi wanda inda kudinmu ne ba za mu iya sayan shi ba amma ga shi alhamdulillah za mu same shi a matsayin kyauta daga Allah malam ya yi karatu a nan cikin gida kuma ya fita waje ya tayi sudan ya kama fannin ƙur'ani bayan ya gama da sudan kuma malam ya tayi gaba ya tayi madina garin manzo ya tayi karanto shi ma ƙur'anin dai malam ya dawo gida kuma ya ci gaba da dandiman karatu da karin karatu ya yi kama masters na sun zama an kammala masters a tafsiri na fata abinda malam zai faɗi mana amfani da shi allah allah kare tuttuɓa harshe allah sa abinda za mu ɗauka wani malami ya aiki da shi Allah, malam, bismillah, malam.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على النبي المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد هو انك ابو او نوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله yau da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi mai yadda ya so yayin da ya so a yadda ya so da ara mana lokaci da ba mu ikon haduwa da yan uwa abokai don neman ilimi a wannan markaz mai tana albarka na sabirin huda markaz wanda yake sananne ne a garin da magana da yada ilimin shi da kuma yada alkhairan shi da albarkatun shi wajen taimakon matasa da tallafa musu ta bangaren za a iya cewa ilimi da kuma abin da ya shafi hamma kudi da ayyukan yi da kuma abin da ya shafi abinci wannan abubuwa wannan markazi mai tarin albarka yana da su muna fatan wa'anda suka assasa da wa'anda suke kamawa da wa'anda suke tallafawa da wa'anda suke jin daɗi ana yi da waɗanda suke zuwa su karɓa idan ana badawa Allah ya saka ma kowa da alkhairi kakanmu malam shu'aib Allah madaukakin sarki ya ƙara mu rayuwar shi albarka Allah ya suturta shi duniya da lahira ya alkinta bayan shi wannan duk muna cikin ƙarƙashin da'awa da kuma kusan zai iya cewa ƙyanƙyasa da aka samu dama kullum ana son idan an yi kwai za a ƙyanƙyashe ba ƙyanƙyaso alkhairi muna fatan Allah ya sa abin da ake ƙyanƙyasa ba ana ƙyanƙyasa alkhairi sheikh abdulkadir ya gabatar yana malam da sauransu to shi ne malam allah da ya saka wa malam abdulkadir shi ma da alkhairi da duka wanda yake gabatarwa a wannan za mu iya cewa alkhairin shi malam abdulkadir ya game wannan markas kuma sananne ne wajen karantar da alkur'ani a wannan markas Allah ya yi musu jagora ga baki daya ga wanda ba a ganin jihohin shi can shekha ismail wa wanga ina ga shi ne waliyin jaba wannan fesal khalifan fesal ne a shi ne khalifan fesal fesal ya ta ya barku da gibi mai yawa sai dai gaskiya gaskiya ina mamakin yadda aka yi sakaci fesa ne barwarin nan tsakani da allah in dai wurare ana zaune ana barin irin su fesar suna daga wuri gaskiya akwai matsala wallahi ina gaya muku gaskiya ya nuna cewa nan gaskiya ba a yi iya yadda ya kamata a yi ba a tarbe shi kuma ba a amfani da shi ba irin yadda ya kamata a amfani da shi kuma dai ana sakin baki to khalifofin mata ya zasu in suka taiwa wallahi akwai matsala kuna ganin mala ismail kuna jin daɗi kuna ganin mala abulkadar kuna jin daɗi wallahi in aka yi musu irin da aka yi mafesa su ma fiye cewa za su sai dai kaga ana gudu mutum cikin tele ka ce wanga ai tare da shi muke da ai na san shi bari ma in kira shi ta waya wannan sakaci ne wanda bai kamata gaskiya muna yin shi ba ɗalibin ilimi duk inda yake rikewa ake ai mai riko yadda marowaci ke rikon kuɗi haka ake rikon shi a tattale shi a yi mai abinda ya kamata ya yi dama ni fursa guda nake so in samu ni ko wannan ni gabatar muku da cewa kun yi sakaci karatu ya gama yanzu dai ya tashi wallahi akwai matsala na daga ciki mutum ba ka gane ni'ima ni'ima ce sai in babu ta sai in babu ta sannan ka koma hana sani in sha Allah duk wanda ya taɓa zama da harafe sa rashin shi yana jin kamar an cire mai wata gaba ni yanzu nan zaman mu da shi nan da ya da magaran in ba madina ba zaman mai yawa ne amma nan da magaran ba mu taɓa yin kwana uku da fesar nan da magaran amma wallahi da na shigo nan yi nike kamar an cire mai wata gaba saboda benin na sai na ji da magaran ba ta da daɗi kwarai to ina ga wa'anda suke zaune da shi sati sama da sati guda sama da wata daya sama da shekara ya za su ji za su ji gaskiya ba daɗi muna fatan inda ya tafi allah madaukakin sarki ya sa a amfanar da al'umma a can lalle so so ne amma son kai ya fi lalle duk inda ya tafi kamar hadari ne zai amfanar da al'umma amma mu kuma mun yi son ya amfanar da mu ka hanyar amfanar da wani Allah ya muna jagora a cikin wannan littafi wanda ake ce ma hirzul amani wa wajhu tahani an fi sanin shi da ash-shatibiyya saboda jingina shi zuwa ga imamu ash-shafi'i wanda sunan wannan malami al-qasim ibn fi ruh ibn khalaf ibn ahmad ash-shafi'i wannan gari na shatuba gari ne wanda yake kasa Spain Andalus a can aka haife shi amma ya mutu a Misra Egypt wannan babban malami ya yi wannan nafin kamar yadda za mu gani ya takaita littafi na attaisir na imamun dani insha Allah za mu kai wannan wuri inda za mu faɗaɗa bayani amma kai tsaye za mu shiga saboda ta'aliki ne za mu yi ba ta da liki ba inda za a yi ta'aliki to za ka ga cewa sama-sama ne za a ga abubuwa saboda abin zai kasance a gurgushe a tattare a dunkule a takaice kuma malam yake cewa khutbatul kitab wannan khutbatul kitab tana da baiti 94 to dama ita kadai ce za mu doka cikin wannan littafi littafi ne mai baiti 1120 da wani ba amma mu za mu doki kawai a baiti 94 saboda ita wannan khutbatul kitab tana saka ka hanya ta yadda zaka gano ya ne tsarin littafin shi yake kowane littafi zaka yi ana gayin cewa ga yadda ake tsara shi a ce ma littafi kaza littafi kaza littafi kaza cikin littafin nan mai shi ya ce na bi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza to shi wannan khutbatul kitab tana gaya maka yadda za a za a tsara littafin ne wannan littafi littafi ne wanda Allah ya bashi karbuwa Allah ya bashi kabuli dukkan wani wuri wanda yake ana karatun qira'at to zaka ga cewa littafi na farko da za a fara tambayar ka shine wannan littafi na al-Imam Ash-Shafi'i sannan kuma littafi ne wanda dukkan inda ake karantar da qira'at to mafi yawanci shi ake sakawa domin a karantar da shi idan ka ɗoka a kulliyatul ƙura'an wadda take madina wannan littafin shi dai ne ake karatu da shi ake fara da shi idan ka ɗoka kulliyatul ƙura'an wadda take a misira shi dai ne wannan littafi ake karatu da shi idan ka ɗoka kulliyatul ƙura'an wadda take a kuwait shi dai ne ake amfani da shi wannan littafi duk duniya ko ina allah ya ba shi karɓuwa kuma ba don komi ba wallawa ta'ala alam shi ne don saboda kyawun niyyar shi mai shi yanzu wannan littafi yana daga cikin dukkan littattafan da ka ɗoka za ga mafi yawanci malamai suna gani sunansu ba aibi ne ba farko malam ya ce wane wane zai rubuta littafi saboda idan an san malamin da zai karanta zai rubuta littafi to za a yi karɓa littafin saboda sanin ƙima shi malamin so da yawa za ka ga littafi ya tara ma'alumat ya tara ilmumuka masu yawa amma mutane ba za su amfanu da wannan ilmuka ba saboda jahilta shi malami in aka jahilci malami ba a san wani ya zo ya tada maka shi ba to sai ga cewa yana da ilmuka masu yawa gashi na cikin littafi ba za ka karanta ba amma wata ran idan ka zamna haka za ka samu albarka da alkhairai wanda ke tattare da wannan malami to sai zama da cewa mafi yawancin malamai idan za su buɗe littattafansu za su faɗi sunayensu amma kuma sai ga littafin nasu wasu ya samu karɓa wasu kuma bai samu karɓa ba amma imamu shatubi har ya buɗe ya ƙare cikin wannan baiti dubu da ɗari da wani abu bai ambaci sunan shi bai ambaci sunan shi ko su guda ba amma kai tsaye sunan littafin ba juya zuwa sunan shi shi ga sunan da ya mai wasan mai ta hirzal amani ta yammunan wa waje hatta hanifa hanihi mutaqabbil yace ga sunan littafin alhirzul amani wa wajhu tahani shine sunan littafi haka yanzu ana mai littafin suna amma saboda karbuwa da littafin ya samu sai da zama da to littafin ya karbi sunan shi malamin muna fatan Allah ya gafarta mai ya jikan shi da rahama malam farko yana cewa bada'tu bi bismillah fi an-nazmi awwala tabaraka rahmanar rahiman wa mau'ila yace bada'tu na fara bi bismillah da sunan Allah fin nazumi cikin wannan wake awwala farko kenan bada'tu awwalan hadha an-nazma bi bismillah na fara wannan wake farko da suna Allah madaukakin sarki wane ne Allah nan shine ke cewa tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila tabaraka albarkatun Allah sun yawaita rahiman mai jin kai rahmanan rahiman mai rahama mai jin kai wa maw'ila kuma wanda ake koma ma ar-rahman da ar-rahim sunaye ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki wa'anda dukkansu suna nufin sifa ta Allah madaukakin sarki ta rahama shi yasa malamai suna cewa ar-rahman ya kai mubalaga zuwa ga sama ga ar-rahim ar-rahim ga yayi mubalaga sama ga ar-rahman shi ar-rahman yana nuna mai rahama Allah madaukakin sarki mai rahama ya sufantu da rahama shi kuma siga ta fa'il ta nuna cewa yana da rahama sannan kuma yana isar da ita zuwa ga zuwa ga wani shi to sai ke cewa wasannaitu abu na biyu na biyo na biyun tadda sallallahu rabbi ala rida Allah madaukakin sarki yayi salati tare da yarda ga Muhammadin annabi Muhammadin al-muhda ila an-nas mursala wanda aka turo da shi shiriya shiriya zuwa ga mutane aka turo da shi mai manzo mai shiryarwa zuwa ga mutane kenan allazi ursila almuhda ila nas wanda aka turo zuwa ga mutane yana mai shiryar da su yace wa itratihi tsira da aminta Allah su tabbata ga itratihi shine alayen shi iyalan gidan shi thumma sahabati sannan tsira da aminta Allah su tabbata ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma sannan tsira da aminta Allah su tabbata ga man talahum wanda ya biyo su baya alal ihsani da kyautatawa bil khairi da alkhairi wabbala wannan alkhairi ya zama mai yawa abin da ake ce ma alwabil shine ruwa wanda ya sabko daga sama mai yawa fa in lam yusibha wabilun fatal alwabil shine ruwa mamaku wanda yake mai yawa kenan wabbala tsira da aminta Allah su tabbata ga alayen manzo Allah sallallahu da sahabban shi da manzo Allah sallama da alkhairai wanda suke masu yawa wasallastu abu na uku da zan faɗi annal alhamdulillah cewa ina gode ma Allah shi kalma ta alhamdu kalma ce wadda ba a iya a iyakance ta da hausa don ita kalma ce da tana nihin yabo ita kadai tana nihin godiya tana nihin kambamawa tana nihin girmamawa tana nuna taɗawa duka wannan kalmar kenan sai dai ka ce abu na uku shine yabo da godiya da jinjina da kambamawa sun tabbata lillahi ga Allah da'iman kullun kullun wa ma laysa mabdu'an bihi dukkan abin da ba a fara da gode ma Allah ba ajzamul ala shine wanda ke da yankakka sama kenan saman shi yanke yake abin da yake cewa al ajzam shine abin da yake mai yanke yankakke shi yasa kuturu ake ce mai juzam majzum wanda yake mai yankakkan haruta kamar yadda manzalan zai ta firra min almajzumi firaraka min alasad kai gudu daga kuturu irin yadda kake gudu daga wanda yake yadda kake gudun zaki wama laysa mabdu'an bihi dukkan abinda ba a fara da gode ma Allah ba ajzamul ala to yankakken sama gare shi wa ba'd bayan haka wannan kalma ta wa ba'd kalma ce wadda take muhimmin ma'ana ko dai abinda ake so a ce gashi ko kuma irin a ce wannan shinhuda ce duk ba wannan ba kamar mutum ne zaka zo ka fara magana idan ka yi magana ka yi magana sai ka ce duk ba wannan ba ni abinda ya kani shi ne kaza an gane ko kuma wa ba'adu ka shiga cikin magana ka ya nuna da wancan da wannan duka haɗe suke wa ba'adu cikin alkur'ani alkur'ani ya yi ma'ana da kalma amma ba wa ba'adu ba shine zalika Allah ya cewa zalik wa man aqaba mithl ma uqiba bi thumma bagi alayhi la yansuranna Allah wannan zalika tana nan amma ba'd ko kuma hada alqur'ani yace hada wa inna lit-taghina sharra ma'am hada falyazuqu hamim wa ghasal hada ba wannan ba hada amma bayan haka wa inna lit-taghina la sharra ma'am to sai ki tafa hablullahi fina ya giya Allah a cikinmu kitabuhu shine littafin Allah littafin Allah shine ya giya Allah wanda take a cikinmu hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ya hitar da shi cikin musnad nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa alkur'ani ya giya Allah ce gefen shi daya yana hannun Allah gefen shi daya yana hannun wanzu Allah yake cewa dukkan mutumin da ya yi riko da ya da alkur'ani to ya yi riko da ya giya da Allah na rike da ita ba inda zai kai shi sai wajen Allah madaukakin sarki fa hablullahi fina kitabuhu ya giya Allah a cikin mu shine littafin Allah sai ce fajahid bihi hiblal ida mutahabbila almujahada shine kai iya kokari kai kokari shi yake cewa almujahada kokari to sai ce fajahid bihi kai kokari da alqur'ani kai kokari da riko da alqur'ani hiblal ida abinda yake cewa hibla shine dabara da makirci al'ida kuma makiya almutahabbil shine kuma farauto abu almutahabbil kace ka farauto shi kenan kai kokari ka sanya alqur'ani wanda zai farauto maka makircin makiya ka sanya alkur'ani mai faroto maka ko abin da kake kama duk makircin wani makiya da shi duk wani makiyan Allah ka sanya alkur'ani shi zai kamo maka shi duk wani wanda kake so Allah ya tona mai asiri ka sanya alkur'ani shi zai tona mai asiri da duk wani abu da kake bukata kayi da shi to alkur'ani ka sanya alkur'ani shine maganinka shine makomaka an gane sai ke cewa wa akhliq bihi idh laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi alal jiddi muqbila yace wa akhliq bihi menene ya kai alqur'ani cancanta ya zamo shine abun kama makiya saboda mi kace haka ma yace id saboda laysa yakhluq alqur'ani bai tsuha jiddatan kullun sabo yake bai tsuha saboda sabon taka yace jadidan zaka ganshi sabo muwalihi alal jiddi muqbila yayi towa ka tsarkake niyyarka ka rungume alqur'ani alal jiddi da gaske muqbila ka fuskanci alqur'ani kenan kai kokari ka rike alqur'ani sannan ka rungume shi alal jiddi da gaske ba da wasa ba muqbila ka fuskanci alqur'ani to wannan karkashin nan ne aka samu matsala tsakanin mutane mu'amalarsu da alqur'ani dukkan mutane musamman in ka samu mutum goma mutum takwas cikinsu masu son ƙwar'ani ƙarya ce suke masu son ƙwar'ani gabaɗai yanzu da za ka je ka samu wani mutum ɗan boko dukkan mutane inda mutum musulmi ne sai ka tambaye su ka ɗaga musu ka ce tsakanin da allah da alƙwar'ani da misali ka ɗaga mai wani libur ko wani abu ka ce wayahi in sha Allah cikin mutum ɗari musulmi ban tsammanin akwai wani mutum guda wanda zai ce malibir ya yi ƙura'ani ban tsammanin a samu haka in dai mutum ne musulmi ne kuma na ƙwarai kuma yana da hankalin shi kowa zai ce alƙura'ani ya fi to amma in kaga mu'amala shi da alƙura'ani da mu'amala shi da libir za ka cewa tabbas ya yi gaskata libir saboda alƙura'ani yanzu dukkan mutumin da misali yaronka yana equal yana zuwa fireme fireme a equal yana ganewa yau sai ka in kana son ka gano cewa mutane ba son ƙurani son ƙarya ne suke bai yau sai ka ce kai ni ina ganin yaron gadda yake da ganewa da ya yi bishe lahiya lau ya tsaya sbt lahiya lau yana sata da ya ta sa sbt cikin kai istorjiyo cikin kai wai mi zai hana ya za alƙur'ani ina ganin zan ba shi shekara guda ya je ya sa alƙur'ani in ya hardace alƙur'ani daga baya zuwa ce daga bada ya kwal wallahi mala in uwarka na da rai cewa za ta yi tsinewa za ta yi shi yaron dama bai yarda ma'uwash matakka ba ta yarda a tuna wa ɗanta asiri makwabtan ba za su yarda ba kowa dukkan da ce wane ya haukace wallah haka za ce wane ya haukace ku yi nesa da shi kuma in aka diba wata hauka ce shine ya ce zai cire ɗan shi daga ekwal ya sa shi makaranta alkur'ani kuma in ka tambi wannan to da alkur'ani da ita ekwal idan aka ce za a cire shi sai ce alkur'ani ya yi amma kuma ya haison dai a tsaye a shi yasa mafi yawanci haske da zuwa mu gani cikin rayuwar mu sakin qur'ani da muka yi qur'ani rukun sa kai na kashi ake mai yanzu nan cikin Niger ana cewa ka zuru da fursan musulmi ne in ka doka nisan fursan ma nake cewa na akwai wa ka ga dan Niger wanda in ka ga dan Niger cikin mutum 100 da kyarka ga rabi wanda bai cewa ba musulmi ne ba sai can ka ga wani rabi shi ma ya kuma kirista rabi kirista rabi musulmi in ya janci annabi muhammad ya ce sallallahu alaihi wasallam ka san ma musulmi ne to shi irin wa'annan shi ne za ka samu haka to idan ka ɗoka don mi wai nijar inda yanzu ba a hukunci da alkur'ani don mi wanda in an ce za a yi hukunci da alkur'ani shine hukunci na adalci shine hukuncin da zai daidai da hankali zai daidai da mutane shine hukuncin da idan an yi an yi adalci wanda kowa zai ji in aka zalunce ka inda aka ce za a yi mahaifin za a yi hukunci da alkur'ani za ka ji wallahi an yi maka in shi ma mutum ya yi zalunci zai ji in aka tsaye a karanta alkur'ani zai ji wallahi an yi mai adalci zai shi an yi mai adalci sannan kuma alkur'ani shi kaɗai ne wanda ya kai idan za a yi hukunci da shi za a ga duk wata jarima da ake yi an bari yanzu nan za ka ga akwai anti drug akwai anti wane ne anti cocaine akwai anti kwaya akwai anti wiwi akwai anti daga akwai duka akwai anti anti inno wallahi malam ba wani abu da zai kare ka daga wa'ancan banna irin alkur'ani mu yanzu nan ba wani gida da ake shan kwaya ga hili ko giya ga hili shaye-shaye duk wanda zai shaye-shaye komi iskancin shi akwai wanda yake tsoro to lokacin an yi lokacin da mutane larabawa su in ka je bakwanci giya ce ake baka ba wani ba wani abu ne ba koyi mutum ka sha ka yi maye lahiya lau ka sha ka yi maye kowa ya sani a gidan kowa akwai kowa yana yi ta zama musu ruwan sha yadda kake da karihi kake da randa a gidanka haka mutum yake da randa giya in ka yi bako yadda kake ɗauko mai ruwa ko hura ka kama haka ake ɗauko mutum ruwa giya a kama amma alkur'ani yanzu ya maganin ta aka bar sha to kana ganin ba zai yi maganin wa'anda suke sha boye ba wa'ancan wai a hili suke sha ya magance ta ina ga wa'anda suke sha boye shi yasa idan ka gina mutane akan jin tsoron Allah idan ka gina mutane akan alkurani sai ga komai sun bari malam in mutum na iskanci in makarantun qur'ani na iskanci wallahi inda ba makarantun qur'ani ba iskancin da zai sai ya lullunka hannu amma qur'ani ne yake dan tankwaro shi ya dan matso shi ya dan abu zai sa mai wani dan imani an tare wani dan fashi sun tare sun tare wasu mutane don can suka tare ana abin ga ya cikin wani wanda an ka abin ga an kai mai bulala guda ce ni'imal maula ya ce to mai fa'in ko da baka da fa'in akwai fa ni'imal maula akwai ni'imal maula shi ne shi ɗanwashe ya ce mai mai fa'in ko da baka da fa'in sai gano ɗanwashen nan makaranci ne sai ce mai fa'in sai ce wajen aiki hajji zaka ya ce e ya ce to ku ku tsaya cikin wannan fashin akwai makaranci akwai wanda yake zai shi wajen aikin hajji don da ya ce fa ni'imar maula ita ce wadda take sun suratul hajji kina in ya ce fa ni'imar maula in ya ce wadda ba ta da fa'u kina wadda take cikin suratul anfal wadda take cikin suratul anfal kaga ganima ce ɗiba ganima kawai zai amma da ya sa wancan mai fa'u ya ce wajen aikin hajji za shi wannan ku kyale shi saboda wai kawai shi dai tsabar dai yana son sai ya yi ta'addanci amma dai wannan alalakalla ƙur'ani ya sanya shi ya ɗan tabbo shi da haka alƙur'ani wallahi shi ne ya kamata ya zama manhaji na musulmi kuma shari'a ta alƙur'ani kadda ka ce wai sai wani ya sanya maka shari'a ta alƙur'ani kai ka sanya ma kanka ka sanya ma kanka ƙur'ani ya zamo shi ne manhajinka na rayuwa ka huta idan za ka ci mai ƙur'ani ya ci idan za ka sha mai ƙur'ani ya ce idan za ka tafi mai ƙur'ani ya ce idan za ka bari mai ƙur'ani ya ce duk abin da za ka yi mai ƙur'ani ya ce ba ruwanka in cikin ƙasa ana hukunci da alƙur'ani in ba a yi kai dai ka hukunci da alƙur'ani ce yanzu kaga cikin ƙasan nan wai mutane barawo ba a yanke mai hannu to kai kai sata mana barayan ai kala kala ne kai ma akwai taka sata da kake yi ka bari shikenan kai hukunci da alƙur'ani shaye-shaye ba ruwanka kai ma kakka yi shi kenan kayan hukunci da alkur'ani to shi ne mala yake cewa mi ya kai kur'ani cancanta na abishi ya ce saboda bai tsufa saboda abubuwa duk wani libur malam za ka ga ya ɗauki wannan wannan bibul da sauransu za ka ga akwai ancient testament da nubo testament akwai tsohon alkawali da sabon alkawali mu alkur'ani yana nan guda ne lokacin da za a ga yanzu za ka ga idan ana idan ka ɗauki wani dictionary na canda za a ga wani mu wanda su ma faransai sun bar amfani da shi ba ruwansu da wannan mu saboda mu in an je na yayin shi wannan libir za a ga cewa an ce wanga na da ne za a ga in za a yi shi za a ɗan baro sabon yayi ne faransai inda ake amfani da shi nan sama-sama amma wancan faransai ya yi tsauri to amma shi alkur'ani karimi zancen Allah za ka ga cewa da da yanzu za ka ga ya daidai da larabci na da da ake yi can da na yanzu da ake yi laisa ya kulu kujiddatan bai tsufa saboda mi saboda sako ne ce jadidan muwalihi ala jiddi mukmila wa qari'u yake cewa makarancin alqur'ani almardi wanda yake yana da kyawawan dabi'u barra misaluhu misali shi ya tabbata kaluturuti kama al'uturuti ne al'uturuti sunan wani kayan marmari ne to malaman zaure in za su fassara mina yake cewa al'uturuti sai su ce maka banana eh anana saboda ita anana ita ce in zaka ci zaka yi tana da daɗi kuma kamshinta ma yana da daɗi amma al'uturiji ba anana ce ba za ga wani abu ne dai kamar gwaiba yake murihan wa mukila shi ne gituwa kaluturiji halai halin makaranta alkur'ani guda biyu ya gituwa kamar al'uturiji ne don ya misalta makaranta alkur'ani da al'uturiji ya gituwa murihan lokacin da kake zamne tare da shi kake kallon shi za ga kana kallon nasuwa za ga kana kallon mutumin kirki sannan idan ya buɗe baki yana maka magana kuma za ka ji magana shi magana ce ta ilimi magana shi magana ce ta hankali magana shi magana ce ta natsuwa mu'amala da shi lahiya lau amana ka ba shi amana lahiya lau inda makaranta alkur'ani ne yake cewa huwal murtada makaranta alkur'ani shi yana da ɗabi'u waɗanda suke masu kyau abin yarda ba amman wanda yake ɗabi'u ne wanda ake fuskanta mutum ne wanda yake yana da ɗabi'u masu kyau idan kana ummatan idan ya kasance wanda yake ya haɗa halaye na kirki abinda ake ce ma al'umma shine al'umma mutane su taru kalma ta al'umma tana da yawa cikin cikin alkur'ani tana da ma'anata yana da yawa na daga cikin abinda ake ne al'umma shine mutane wanda suke jama'a na daga cikin kalmata al'umma shine mutum wanda yake jagora kamar da Allah ke cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin to idan aka ce rajulu umma ana ne mutum wanda yake mai dabi'u masu kyau wanda ake koyi da shi shine yake cewa idza kana ummatan wa yammamahu dhillur razana ta kankala sannan kuma idan dhillur razana inwa ta arrazana natsuwa da hankali da wayo da azanci suka tattaru gare shi ƙanƙala wanda take masu girma abin ya ce ma alƙanƙal shi ne tudu wani wuri inda ƙasa ta taru kuma ta yi sama shi yake ce ma ƙanƙala kenan idan ya zama da cewa yana da wannan halaye na alƙur'ani sun zo cikin shi sun to wurin mai alƙur'ani sun sami natsuwa to za ka samu cewa ya zama abin yarda sannan kuma wanda mutane suna zuwa wajen shi huwal hurru makaranta alkur'ani ɗa ne wanda yake ba bawa ba in kana alhariya idan ya kasance mai halaye na kwarai hawariyan wanda yake yana da ikhlasi yana da abokantaka da halaye na kwarai lahu bi tahrihi ila an tanabbala bai gushe ba yana ta bibiya halaye na alkur'ani ila an tanabbala har sai alkur'ani ya ɗaukaka matsayin shi har sai alkur'ani ya ɗaga matsayin shi attanabbul shine al-irtifa sannan kuma ana cewa attanabbul shine al-maut kenan ba zai gushe ba yana bibi alkur'ani har sai alkur'ani ya ɗaukake shi har lokacin da zai mutu yake cewa wa inna kitaballahi awsaqu shafi lalle littafin Allah awsaqu shafi'in shine mafi tabbacin wanda zai ceto duk wanda ke ceto malam in dai ba alkur'ani ne ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yalla ne ko wanda alkur'ani ya fadi in ba wanda alkur'ani ya fadi ne ba to yalla ne kun san yalla yalla wani abu ne wanda bai da tabbata wani buzu ya zo wajen shubka in ya doki gyada ce yake shuka in ya doki da uku ya kada cikin rami sai ya ce yalla ya ɗauki ɗa uku ya kada cikin baki ce tabbat shi ta yalla ta hutu yalla ta ke hutuwa amma nan wa tabbas an amfana to shi ceton alkur'ani tabbat ne au saku shafi mafi tabbacin abinda ake da tabbacin ya yi ceto shi ne alkur'ani manzan allah sallallahu alaihi wasallam cewa iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi ku karanta alkur'ani domin shi alkur'ani yana zauwa ranar tashi alkiyama mai ceto ga ma'abutan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku karanta masu haske guda biyu su ne masu haske guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ne suratul baqara da suratul ali imran lalle manzo Allah yake cewa karanta suratul baqara akwai albarka ciki lalle karanta ta akwai albarka ciki sannan barinta akwai nadama ciki manzo Allah ya ce amma masu zaman banza ba su iya haddace suratul baqara ba ka iya haddace suratul baqara in dai da zaman shan shayi ne aka yi rashin sa'a kana da zaman shan shisha wallahi komai ba ka haddacewa na suratul baqara sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa shedanu suna gudu gidan da ake karanta suratul baqara ba wai ka je ka samu wasu mutane ba suna zuwa suna su yi ma sabka su yi wa wane ne wane ne a'a inda ake karantawa ba wai inda aka karanta ba a inda ake yawan karantawa in ka karanta yau gobe ka karanta shedanu ba za su kusanto wannan gida ba shi yasa ake son kai ka iya ɗiyanka su iya ka auro mata da ta iya amma kai dip matar ka dip to dole ka san samu ɗiyanka dip dip dip ba wani abu da za su iya na karatu sai yake cewa wa inna kitaballahi aw tabu shafi lalle littafin Allah shine mafi tabbacin wanda ke ceto wa aghna gana in wahiban mafi wadatan mawadata aghna gana in mafi wadatan mawadata wahiban masu bada kyauta mutafaddila su kara ba in kana son a yi ma kyauta a kara ba to shine malaka tuwa to sai alqur'ani yayi ma kyauta ya kara ba malan kawai harafi guda zaka karanta a baka lada goma harafi guda na alqur'ani ka karanta a baka lada goma wa aghna ghana'in wahibun mutafaddila malaka tuwa wa khairu jalisi mafi alkhairin abokan zama la yumallu hadisuhu wanda ba a gajiya da zancen shi ka san su da yawa za ga wani abokin ka in yayi ma hira yayi ma hira gobe wata ran sai ka ji kawai ya ishe ka ka ji kana son gaskiya ya dan daga ma haba to shi alqur'ani mafi alkhairin abokan zama ne la yumalli hadithu wanda ba a gajiya da zama da su amma malam sai ya dan yi ma wata ishara ya ne yaushe ni baka gajiya da zama da alqur'ani shine yace wa tardaduhu yazdadu fihi tajawwala kuma kon komawa cikin alqur'ani yazdadu yana kara ma alqur'ani kyawu idan ya zama da cewa ka iya alkur'ani kana kai komo cikin shi to sai ka ji kana ta samun natsuwa cikin shi shi yasa alkur'ani malamai kamar yadda wani ke tuwa jami'ul ilmi fil qur'ani lakin ta kasara an fahamul rijali yace ilmuka gaba ɗaya na duniya suna nan cikin alkur'ani sai dai matsalar da ake samu a fahamul rijali fahimtar mazaje ce mata kai mata kawo in dai kai kai nutso cikin alkur'ani ka kwaso ka kwaso ka hito to wani in ya sake yin nutso in ya hika jimawa cikin alkurani sai ya ɗebo abinda kai baka ɗebo ba sai ya ɗebo abinda kai baka ɗebo ba to don haka a zan konkomawa cikin alkurani sai ce wa haithul fata duk lokacin da aka samu mutum yarta yana jin tsoro fi zulumatihi min alqabr yana jin tsoron duhun kabari idan ka tuna da duhun kabari kai su gum ka ce wallahi ni ina jin tsoron kabari ina jin duhun tsoron kabari الروع شيني زورو فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط الروع زورو وشيني كي تيوا duk lokacin da mutum ke jin tsoron duhun kabari yalqahu zai hadu da alqur'ani sanad mai haske mutahallila yana kyalli idan ka samu kana jin tsoron duhun kabari to zaka samu alqur'ani yana mai haske yana kyalli cikin kabarinka yake cewa hunalika to a can ne cikin kabarin nan ya hanihi maƙilar rodatan zai ji yadda shi daɗi na barcin rana abinda ake ce ma alƙailula shine hutawa lokacin rana ka yi kwana ko ba ka yi kwana ba shi ne ke cewa zai ji yadda ka yi daɗi lokacin hutunka na rana maƙilar rodatan cikin dausayi wa min ajilihi kuma saboda alƙur'ani ne fi zirwatul izzi mushtala za ka ga mutum an ɗaukaka shi saman ɗaukaka kaga an ɗaukaka shi saba alkur'ani kawai ya kai mutum wanda yake bai kowa ba saboda harrace alkur'ani da saboda ɗaukar da ya yi sai ga allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka shi kenan za ka ga yushtala za ka ga mutum ya bayyana fi zirwatul izi saman ɗaukaka saboda alkur'ani yunashidu fi irda'ihi li habibihi zai yi ta yi ma Allah magiya wajen Allah ya yarda ga masoyan shi shi alkur'ani zai yi ta yi ma Allah magiya ya ce ya Allah ka yarda da wani ya Allah ka yarda da wani Allah ka yarda da wani li habibihi wa ajdir bihi su'lan ilaihim wasala ya cancanta me ya kai shi cancanta na a karba mai roƙon shi wa kai cancanta wajen ya yi roƙo ya ce Allah abawa ne a bashi sama ga alƙur'ani su'ulan ilayhim wasala kenan wa ya kai alƙur'ani cancanta ya roƙa a bashi wa ya kai ƙur'ani cancanta ya je yayi at-tawassul shi ne kama a ce iso kama a ce intervention wa ya kai alƙur'ani yin dacewa ya intervention a karba in ba alƙur'ani ba sai yake cewa fa ya ayyuhal qari ya kai makarancin alkur'ani fa ya ayyuhal qari bihi ya kai makarancin alkur'ani mutamassikan bihi wanda ya riko da alkur'ani mujillan lahu fi kulli halin wanda yake girmama shi fi kulli halin cikin kowane hali mubajjila yana doka kashi yana kambama shi hani'an mari'an walidaka alaihima to mahaifanka uwa da uban naka yake cewa hani'an mari'a suna cikin jin daɗi abinda yake ce ma alhani wal mari asali alhani kun san inda mutum yake kada in ka yi noma ta tuwo inda take tafiya daban in ka kwadar ruwa su wanda suke tafiya daban to ita matahiya ta tuwo ita ke ce ma alhani kenan in lahiya da wannan kohar ta buɗu za ka ji tuwo yana fada ba tare da ya makane ka ba to in ana so haka nan sai a ce Allah ya buɗa maka makoshinka da tuwo mari shi kuma inda ruwa suke daya Allah ya buɗa maka makoshinka da ruwa to sai kalma sai ta zama da cewa idan ana son a ce ma Allah ya sa ka ji daɗi sai sai a yi ma amfani wannan kalma a ce hani an mariya ka ci lahiya lahiya to hani an mari'an mahaifanka lahiya lahiya alaihima malabisu alwada za ka gane su suna da malabisu alwarin tufafi na haske minat taji na kambe na rawani na sarauta walhula da kuma tufafi fama zannukun bin najini ya ce to wannan mahaifan wanda ya harrace alkur'ani ne kun ji abin da za a yi musu manzo Allah ta zage cewa za a zo da mahaifan wanda ya karanta alkur'ani kuma ya aiki da alkur'ani sai a zo da su cikin alkur'ani sai saboda alkur'ani sai Allah madaukakin sarki ya tufatar da su ya tufatar da su mutane sai su ce lima kufina hazi dan mi aka tufatar da mu wannan tubabin sai a ce musu li akhdi waladikum alqur'an saboda dan ku ya rike alkur'ani to kaje wa'anda dan su ne suka kai shi makaranta ya je har da ta alkur'ani ga abinda za a yi musu shine ma da yace fama zannukum bin najl inda jazai me kake tsammani ga shi wanda ya harrace alkur'ani ya za a yi mai shi wannan ai dan ɗebi da kanka ne su suna cikin an ajin tubarkalla fa ma zannukum bin najin inda jazai yace ulaika ahlullahi wa safwatul mala wa'annan su ne ahlullahi mutanen Allah manzo Allah ke cewa Allah yana da mutane a nan duniya suka ce wane ne mutanen Allah a nan duniya manzo Allah ke cewa ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu ma'abuta alqur'ani su ne ma'abuta alqur'ani kuma su ne kebantattun Allah madaukakin sarki fama zannukun bin najli inda jazaihi mi kuke tsammani ga yaro mahar karanta alqur'ani inda jazaihi lokacin da za a sakan kamai malaka cewa ulaika ahlul lahi wa'annan sune mutanen Allah wasafwatul mala sannan kuma tsarkakakkun almala abinda yake ma almala daga almala'u ne almala'u mutane ana cin mutane almala'u saboda suna cika ido qala almala'u da kake yi cikin alqur'ani an ta ana ce musu haka nan li'annahum yamla'una al'uyun saboda suna cika ido ko kuma yamla'una almajlis suna cika majalisi akwai majalisi wanda da ka zo in kaga wani mutum can sai kaga duk ya cika wuri saboda girman shi da abin gaba girma na jiki ba na matsayi to sai ma yake cewa ulul birri ma abuta alqur'ani ne ulul birri masu nagarta wal ihsani masu kyautatawa was sabri masu hakuri wattuka masu kiyaye dokokin Allah wannan sai ma alkaranta alqur'ani shine zaka ga shi yana da nagarta wal ihsani shine zaka ga yana kyautatawa was sabr sai ka same shi mai hakuri in dai baka da hakuri malam ko aya guda baka yi harracewa harracewa kake kana harracewa tana zubewa kana harracewa kana zubewa sai an yi da kyan ana yi ana yi ana yi ana yi duk wanda ka samu ya harrace alkur'ani to za ka samu cewa jaki ma bai haƙurin shi ba saboda in baka da haƙuri malam nan za ka zo ka ga wasu mutashagata sun baka abin da kuma ka ji cewa an yawai suratul rahman tana harratuwa ka ji ana fabi ayi ala irkum wa takazzibu anya ko kalatar suna harratuwa anya kaza suna harratuwa amma in ka yi in ka in ka yi haƙuri malam to za ka ga cewa da abin ga ba wanda ya kai makaranta alkurani haƙuri inda aka yi haƙuri malam abin da ruwan sanyi ya dafa ruwan zafi ya dafa za ga ruwan sanyi ma ya dafa shi a dai haƙuri in aka yi haƙuri malam inda ka ga jirgin sama ya ce to wata ran kana zaune za ka ji an taimaka kunkuru sannu da zuwa ya zo shi ma amma mi ake bukata haƙuri ake bukata ga yanka taimaka kunkuru sannu da zuwa inda ka ga jirgi ya zo to sai ka yi haƙuri da zai ke cewa ulul birri wal ihsani wa sabri wa taqa ulahum biha sifasu da alqur'an mufassila ko mufassala alqur'ani yazo da ita a rarrabe siffan makaranta alqur'ani tana nan cikin alqur'ani rarrabe sai ce alayka biha ina horon ka rike wannan siffa ta makaranta alqur'ani ma'ishta matukar kana raye ka rike alqur'ani fiha kana raye a cikin duniya munafisan kuma kana mai gaba gaba kaga inda ake yin gaba-gaba ba ba wajen gaba-gaba ba wani ya yi kudi sai na yi wani ya yi mota sai na yi wani ya yi gida sai na yi wani ya je aikin hajji sai na yi kana ta hasada kana ta kiyayya kana ba nan ne ba inda ya kamata a same ka kana gaba wani ya harata qur'ani sai na harata nan wajen alqur'ani nan ne ake so a samu hasada nan ne ake so a samu yi gaba-gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata hasada wadda ta halatta mutun yayi sai cikin abubuwa guda biyu in ba haka na fato hasada haramun ce kuma hasadan nan da muke yi wanda ba ta dace ba ita take mai damu baya sai kaga wani mutum Allah ya rufa mishi asiri sai ga ah wanda kalas guda muka yi tabur guda muka yi in muna iya kwalma wata ran yalla tirishe sai na dan nuna mai debuwar to debuwar ita take bada kuɗi ita cikin kalas zama cikin kalas da wani wani shi ke bada kuɗi wannan karatu da kake ganin kuna yi cikin ekol gaibu ne yalla ne amma zancen sana'a wata sana'a za ka wata abin da za ka yi wannan duka ba nan take ba shi sa in za ka sa ɗanka ya kulsa shi saboda ya waye saboda kuma lokacin ya yi ne lokaci ne na shi ya yi akwai lokacin da ba zai yi ba ko an ce mai ba zai yi ba in ya girma tana yi wa cikin arzikin shi da yake ba ma cikin ikon yake ba tana ga inda zai ci arzikin shi bai da alaka da ikon sai ga kuma ya ci arzikin shi ya yi arziki ya ta yi abin ga mutane da dama za ka samu cewa mafi yawanci abinda suka karanta daban inda suke aiki daban inda suke samun kuɗi daban to manzo Allah sallallahu alaihi cewa babu yin hasada sai cikin abubuwa guda biyu mutumin da Allah ya bashi alkur'ani yana karantar da shi sai ka yi hasada ka ce ina ma a ce Allah ya bani ni ma in yi irin yadda yake yi wannan ya halatta buri ne kake na alkhairi ko kuma mutumin da Allah ya bashi kuɗi yana ciyar da mutane yana amfanar da mutane da wannan kuɗi kai ma ka ce ina ma a ce in samu irin kuɗin da wane yake samu in yi abin da yake yi wannan shi ne abin da ya dace amma yanzu duniya ta lalace hasadodi sun yi yawa mutum hasada za ta rima mutum ido har ya da musulunci hasada saboda mi ba don koyi ba sai don saboda yana ganin cewa wani ya ci gaba sai ya taye shi wajen wani boka wani sihiri wani wane ne wane ne saboda yana son sai dai ya ga bayan wani in kana son ka ga bayan shi ba ka shigowa masallaci ka zauna baya yana sahun gaba kana baya ba sai ga bayan shi ba sai ka ji wajen boka to don haka mutane sai mun bi a hankali mu ji tsoron allah kan abin da ya shahi ita duniyan nan mu yi kokari abinda aka halitce mu dan shi mu yi yau ka zo ka yi ma wani mutum asiri saboda yana da abin ga ka haukatar da shi shi gina ya haukace kai kuma sai ka dawama a duniya kai kuma sai ka zamana ba za ka mutu ba kai kuma abin da yake samu sai Allah ya baka a manzo Allah yake cewa wallahi manzo Allah ba sai ya rantsuwa ba yake cewa ba wata rayuwa da za ta mutu yake cewa lalle mala'ika jibril ya zo ya kimsa min cikin rayuwata inna ruhal qudusi nafaha fi ruhi lalle mala'ika jibril ya zo ya kimsa min cikin rayuwata ya yi min wahayi cewa annahu lan tamuta nafs ba wata rayuwa da za ta mutu ba ce sai ta canja arzikinta gabaki daya babu wata rayuwa da za ta mutu duniya sai ta canja arzikinta sannan sai ta cika ajalinta ga baki daya sannan ta mutu manzo Allah ke cewa ku ji tsoron Allah ku kyautata nema duk wani abu da zaka ga kana zuwa kana nema kana samun haramun kana samun halatta yake halatta yake halatta yake wane ne wane ne wannan arzikin ka ne kake ci ko ka neme shi ta hanyar halal ko ka neme shi ta hanyar haram wannan arziki sai ka cinye sannan ka bar duniya suna rawaitowa cewa Ali bin Abi Talib yabba wani mutum ajiyar rakumi yace da Allah dan duba min kamar irin ka zaka je wajen mashin ka kace da Allah duba min mashin ya hito yanzu sai shi wannan da yabba rakumi sai ya cire ma akalan rakumi ya cire ta sai ya ce sai da ta ko dinari ko wani dirhami biyu ya je sai da ta da ya sai da ta dirhami biyu yanzu bayan Ali bin Abi Talib ya hito sai ga gara kuyiwa ba aka na kenan wannan mutum ya cire ta yanzu sai yake wajen can wajen mutane masu sai da giya ko da je sai ga giya shi yace wanda ya giya ta ci yace yanzu ko wani mutum ya kata ya sai da ta dirhami biyu yace dirhami biyu abin ga Ali bin Abi Talib yace to ga dirhamin ka biyu shikenan ya bashi Ali bin Abi Talib yace wallahi na yi niyyar cikin rayuwata in na fito mutum dan dauki dirhami biyu in bashi amma ga shi ya same su ta hanyar haram da haka duk wani abu da za ka yi arzikinka ne kake ci shi sai ka canye shi sannan kamar duniya sai ka canye shi sannan kamar duniya wani malaminmu na bamu labari ya ce cikin abin da yake mamaki ya ce wata rana suka yi tahiya cikin mota mai nisa ya ce sai wata fara sai ta kahi cikin abin ga irin abin nan na wanda ake shahi madibi na an yi ruwa yanzu da takkahi nan eh takkahi nan suna tayya suna tayya suka yi tayya ce mai nisa yana ta yana kallon faranka ta kahi ta yi ta yi ta mutu ta kasa ita yanzu ko da suka tsaya inda suka tsaya su ɗanye iskali sun ci sama da kilo dubu ya ce suna tsayawa kawai sai ga wani shahu sai zo ya ɗoke ta yadda ya ce kadibu wanga arzikin shi ne muka zo mai da shi da can ina kallon haragaji sai da muka zo nan sannan ya ɗoki arzikin gada shi yadda shi to don haka mutane su ji tsoron allah su bi abinda allah madaukakin sarki ya ce musu yayi cewa alaika biha ka lazimci ɗabi'u na alkur'ani ma aish tafiya matukar kana raye a duniya munafisan kana mai gwagwarmaya wajen samun wannan abu kaga inda ake gwagwarmaya wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun nan ne ake gwagwarmaya maliki cewa wa bi'na saka duniya kuma ka sai da rayuwarka ta duniya bi an fasi al'ula da tsadaddun maɗaukaka na aljanna abinda ake tsadaddu na ɗaukaka ta aljanna ka sai da duniya ka je ka samu wa'anna yake cewa jazallahu bil khairati anna a'immatan Allah ya saka ma malamanmu da alkhairi alladina wa'anda naqalul qur'ana lana suka naqalto mu alqur'ani azban mai dadi wa salsala kuma wani na bin wani da shi alqur'ani talaki ake ɗauka alkur'ani shi yasa wannan alkur'ani ko da yake nan ina ga alhamdulillah yalla Allah ya wadata da ku ba ku da yan kalakatu yan datsi ne irin wa'annan da ma babu hadisan manzo Allah hadisi ƙarya ne da sauransu shi cewa babu hadisi ma shike ƙaryata shike ƙaryata magana magana ka ta cewa babu hadisi ita take ƙaryata magana ka ita take gaskata cewa akwai hadisi da yanzu misali dukkan mutumin da ka tambaye shi ka yarda da hadisi ta shi bai yarda da hadisi sai ka ce mai saboda ni sai ce saboda an ce mini hadisi an ce hadisi an ruwaito shi ne bayan rasuwan manzo a da shekara dubu ko da shekara ɗari da wani to kai duk abin da aka gaya aka ruwaito da manzo Allah ya ce baka yarda da shi ba sai ka ce eh baka yarda da shi ba to ita wannan magana da an ka ce maka dan me ka yarda da ita a ita ma bai kamata ka yarda da ita ba tunda ruwaito muka yi ta hankali an ce to bai kamata ka yarda da an ce inda tun farko ita ma magana bai kamata ka yarda da ita ba dan in ka yarda da ita to dan mika ki yarda da hadisi kenan in an baka labari kana karba in ka ce a in an ba da labari daga annabi baka yarda ba to in an baka labari daga kowa bai kamata ka yarda ba sannan shi alqur'anin nan shi yasa wanda ke waɗanda suke inkarin cikin addinin musulunci masu inkarin ruwaya mutane guda biyu ne akwai waɗanda suka tsaya tsakatsakiya akwai waɗanda suka huce gona da iri su wanda suka huce gona da iri shine masu inkarin alkur'ani su menene hujjar su na inkarin alkur'ani shine hujjar wa'anda ba su yarda da hadisi ba na abu hujjar wa'anda ba su yarda da hadisi ba na cewa ba su yarda hadisi ba to su ma wancan ita ce hujjar su na cewa ba su yarda alkur'ani shine mi yanzu aka kama alkur'ani tsakaninka da Allah ina kai yi rayuwa da annabi ce ma wannan alkur'ani daga Allah ne tsakani da Allah zaka ce kai dai gaya maka an kai alkur'ani daga Allah ne to waɗanda suka gaya maka alkur'ani nan daga Allah ne dan me suka ce ma hadisi daga manzo Allah ne ka kera ai ya kamata magana guda ce kuma ya kamata mutum ka yi imani da ita da haka alkur'ani shi ruwaito shi ake yi shi yasa dukkan mutane waɗanda suke alkur'ani waɗanda suka sa alkur'ani to sun san cewa ba a karɓa alkur'ani sai wanda yake da isnadi na alkur'ani mu yanzu ne da lokaci zamani ya sha ga alkur'ani nan kana gani sai ga cewa ba sai baka bukatar isnadi amma da ba ka zuwa ka karanta alkur'ani sai ka karanta wane ne malamin ka wa karantar da kai ƙurani ka ce wane ne ya karantar da ni alƙurani to shi wa an malame shi shi ma ya ce wane ne malame shi to an san an san kowa sannan sai an san shi in mutum makarici ne wa bai karanta alƙurani a yarda ce a ba ba yarda tana ya larabin ka za ka karanta mana sai mun tabbatar da cewa kai ba makarici ne sannan ka karanta mana alƙurani ba yarda to haka shi ma hadisi ake yi to amma da yake shi wancan jahili ne sai ya tsammanin cewa a kawai wani mutum ne yake zuwa ya zamana ya ce hadisi manzo Allah ya ce kaza ka shikenan sai a karba dan jahilci ne dan shi abin da ke sa mutum ya inkarin hadisi abu biyu ne da ragganci da jahilci ti yake rubu ne zaka ga shi qur'anin ma bai san shi ba in kace karanta ma alqur'ani zaka ga kawai yana karatu alqur'ani bai san alqur'anin ba to bale ma ya ce ya abu sannan kuma raggo ne bai karanta alqur'anin ba to sannan ka samu cewa yana yana inkarin yana inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abin da zai baka mamaki da shi mutumin ga wanda yake maka bai bukata abin ga kuma ka san mutane ka san hankali baiwa ne mai yawa wato shi abin da ya shafi mutane in ba da rashin hankali wani za ka ɗoki mutane masu inkarin hadisi sai a ce a'a su ba su bukata sai wani ya musu shari'a abinda suke so manzo Allah sallama ai bai karanta ba shi malamin da yace haka na sai zo ya tayi musu bayani kawai sai kaga ana abin ga an zo wani mutum wai shi bashi in shi sunan shi masassaka kawai sai ga yana to yana ta sassaka sai ya karanta aya sai ya musu sharhi sai ya musu bayani kuma shi ya yarda idan yayi maka bayani shi mabiyin shi shi mabiyin shi ya ga ya ba wani shi ma wani ya gaya ma wani shi ya yarda da haka nan amma dai a ga sahabbai manzo Allah ya gaya musu gaya ma wani wannan ban yarda ba shi shine bai yarda ba ai a hankalce ka doka kai mai sauraron shi Allah ma hukunce doke ka yo shi wai wabbashi wabbashi wai wai mai wahayi na bayanin alqur'ani shi da alqur'ani mun san cewa da larabci ya sauka yanzu da aka ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo da guda sun tabbata ga Allah ubangiji halittu tsakaninka da Allah wane ne ga ma eh haka ake ne waye ga ma haka ake ne in gace malaminka sai mu ce to shi malamin shi wagaya mai haka ake ne shi ma ya ce malamin shi shi malamin shi wagaya mai haka ake ne za ka ga an kama daya an kama daya an kama daya sai an kawo jan annabi shi wanga ya yarda da waggar waya amma shi abin da bai yarda ita ba shi wannan hadisi a ce mai rubuta ya kamata mutane ku shiga taitayen shi ya hana ku annabi ya muku bayani shi ya zo yana muku bayani sai ga ya samu an samu kamera gaban shi ya zauna sama ga awa guda yana ta bayanin aya guda ta kumshi kaza ta kumshi kaza ta kumshi kaza kuma kullun sai ya zo musu da sabon hukunci shi yasa za ga cewa waɗannan mutane batattu ne wallahi aka ce wani da aka tambaye shi dan me baka imani yace saboda shi abin da yasa bai imani da hadisi ba saboda hadisi yana raba kai aka ce aha eh aka ce haka ne saboda me yace zaka ga wani mutum ya fahimci abu kaza ya fahimci abu kaza yace to ai kuma kanku ya rabu fiye da fiye da yadda masu hadisi kansu ya rabu za ga cewa su akwai wanda ba su sallah gaba daya kwata-kwata akwai wanda ba su sallah kuma ina gaya muku ne yalla Allah azurta ku ba ku da wannan mahaukata akwai wanda shi sallah kwata-kwata bai yace saboda cikin alkurani babu sallah akwai wanda sallah guda yake yi akwai wanda yana iqama akwai wanda bai iqama akwai wanda yana kiran sallah akwai wanda bai kiran sallah akwai wanda yana bada zakka akwai wanda bai bada zakka akwai wanda ke salatul sallar qiyamul layli akwai wanda bai yi akwai wanda ke kaza akwai akwai wanda su duk sun sha bamban kowa sai ya ce shi cikin alqur'ani ya gani to ya haka ne ku bar alqur'anin mana tunda kuma kun samu sabani da haka shi alqur'ani ana rawato shi ne azban wa salsala mai dadi da salsala shi yasa kuma na daga cikin munan alhamdulillahi za ga mafi yawanci dai ana karantar da alkur'ani amma inda aka samu ci gaba alkur'ani ba baka karantar da shi har yanzu sai kana da isnadi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamin ka ya karantar da kai wani ya karantar da kai wani ya karantar da kai har zuwa manzo Allah to sannan ka zo ka karantar da ka karantar da alkur'ani yayi to wa'anda suka nakalto mana alkur'ani azban mai dadi wa sarsala sannan kuma wani yana bin wani yace fa minhu cikin wa'annan wa'anda suka rawaito mun alqur'ani budur akwai hotanni sab'atun guda bakwai qad tawassatat sama'ul ula wanda sun daidaita sun zama tsakiya ta sama ta duniya wal adl sun daidaita zuhuran sun cika da haske wa kummala kuma sun cika abinda ake cewa albadar shine wata suna cewa ana cewa watar albadar saboda yana riga kun san wata sai rana ya fadi sannan sai rana ta fadi sannan wata ke hituwa to shi wata in ya kai wata tun kayan rana ta haɗe za ka ga ya to to badar gina kenan yubadiru shams bilguru kayan rana ta haɗe shi ya fito sai su ce mai badar to yace cikin wa'annan wa'anda suka rawaito muna alkur'ani akwai wasu watanni guda bakwai wa'anda sun zama tsaka ta sama da duniya sun daidaita kuma sun cika laha shuhubun suna da shuhub abinda yake ma shuhub jami'i na shihab abinda yake ma ashihab shine kuma tauraro laha shubun wa'annan kowane kwata guda yana da tauraro guda biyu an hastanarata wanda tauraron nan ya samu haske ne daga wannan kwata fanawwarat shi ma wannan tauraro sai ya haskaka wanin shi sawa da duja suka haskaka sawa da duja duhun tsananin duhu hatta tafarraka sai da wannan duhu ya wace wanjala ya zama ya haske kina abin da yake nihi wa'annan akwai ƙura'u guda bakwai wa'annan ƙura'u guda bakwai shine nafi kamar yadda zamu gani da ibnu kathir da abu amr da ibnu amir da kuma asim da kuma hamza da kuma alkisa'i wa'annan guda bakwai su ne wa'anda kowanne yana da ɗalibin shi ya karanta da ɗalibin shi shi ma ɗalibin shi je ya yi ta karantarwa can duniya ya ce wa saufa tarahum wahidan ba da wahidan da sannu za ka ga wa'annan ƙura'u wahidan ba da wahidin ɗai bayan ɗaya ma'asane ne min asahabihi mutamathila tare da mutum biyu daga cikin asahabihi wato ɗaliban shi mutamathila ina baka misali da su takhayyarahum nuqaduhum yace wa'anda suka yi suka zabe su suka zabe wa'annan qurra'u shine an-nuqad an-nuqad jam'i ne na naqid naqid shine wanda ke gano mai kyau da wanda bai da kyau naƙir daga abinda kuke ce ma annukudu ne kun san can da ita zinariya da ake yi kama aunawa ne ake yi sai a ce gram kaza gram kaza gram kaza ko yanzu ai ana auna ta to yanzu yadda ka san ana fobi su ma can akwai ko abin ga tunda nauyi ne ake amfani da ita ko sai mutum ya je ya narke zinariya da wani ƙarhe in ya narke ta da wani ƙarhe kaga dole in gram ɗaya ce sai ta kai gram biyar kaga da an ɗora za a ga an samu gram biyar to shi kenan mutum zai doka sai ka je da an narke sai aka cewa ai zina daga garam ɗaya ce saura duk ƙarhe ne to sai aka samu wasu mutane da ake ce ma duk da yadda kake da abin ga gano fobi to shi da ya yi ma zina da haka sai ji wagga akwai ƙarhe cikinta wagga akwai kaza cikinta to daga nan sai aka zana ma dukkan mutumin da yake iya gano mai kyau daga mara kyau ana ce mai naƙin ta hayyara hum nuqaduhum wa'anda suke gano mara kyau da wanda bai da kyau su suka zabe su kulla bari'in suka zabi kowanne fitacce daga cikin su wala yasa ala qur'ani mutaakkila wanda bai zama mai ci da alqur'ani ba akwai mutane mai ci da alqur'ani ka kawo ayi ma sabka in kanyi ma sabka ayi kaza in kai sabon gida aje ayi ma karanta ma alqur'ani in kai kaza a sa alqur'ani shi dai alqur'ani ci yake da alqur'ani su ba ci da suke da alqur'ani ba kuma dukkan mutane wanda suke ba ci da alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su tare da shi ba ta yiwa ka zo kana ci da alkur'ani ka zauna kai ba abin da kake yi illa dai kana nuna mutane kai karatu alkur'ani kake amma kana ci da alkur'ani wannan ba daidai ne ba to sai ya fara ya fara kasu ɗaya bayan ɗaya ya ce fa ammal karimu sirri fi tsibi na fi'un fa za ka lazi tarar madinata manzila ya ce amma karimu sirri wanda yake ma'abuci sirri fi tsibi na turare wannan imamu nafi yana wanda yake almadani ana ce mai nafi ibni abdurrahman bin abi nu'ay to wannan ana mai lakabi da abu ruwai nafi duk in ya bude baki yana karatu sai a ji kamshi na ta hitowa daga abin sai aka ce mai wai kai nafi idan za ka yi karatun alkur'ani sai ka samu bakin ka turare ne ko abin ga ya ce wallahi wata rana na ya mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yana karatun alkur'ani cikin bakina ya ce daga lokacin nan duk ina karatu alkur'ani sai in ji kamshi na hitowa daga cikin bakina shi yasa ake ce mai karimu sirri fitil to shine nafi ibn abdurrahman bin abi nu'aym ana mai lakabi da abu ruwaym al-asfahani sannan kuma nafi asalin shi mutum ne wanda yake baki baki ne da ka gane ni haka haka yake baki baki ne sannan kuma nafi ya karanta sama ga wurin mutum sama da mutum saba'in ya karanta ya karanta alkur'ani imamu nafi an aye shi hijira tana da shekara tasa'in daidai sannan kuma ya mutu hijira tana da tara hijira tana 169 ya mutu yana da shekara 101 ya mutu shekara 101 dama duka mafi yawancin ƙurra'u za ga Allah na ya musu tsawon kwana suna yin tsawon kwanaki mafi yawanci manyan-manyan malamai Allah na ya musu tsawon kwanaki da haka dukkan mutumin da ke bukata ya ƙara tsawon kwanaki to ga sirri a rike alkur'ani a ta karantawa sai Allah maɗaukakin sarki ya baka lahiya kuma Allah ya nisantar da kwanakin kai ke tafi ammal karimu sirri fi tibi nafi'un fa zaka alladhi ikhtara almadinata manzila wannan shine wanda ya zabi madina ta zama mazamnin shi kenan nafi shine yake cewa almadani wa qalun isa wanda suka ware ruwaya wurin shi shine qalun al-imam qalun sunan shi isa ibn mina ana mai lakani da abu musa sannan kuma wannan lakani da ake mai da cewa sunan shi ƙalun ƙalun daga luga ce ta arum abinda ake nihi mutum mai kyau aljayyid mutumin kirki mutum mai kyau to shi imamu nafi sai yayi ma ƙalun yayi ma wannan isa lakabi da ƙalun kuma sai sunan sai sunan ya bi shi wa ƙalun isa thumma usman warshuhum sannan kuma usman wanda yake warshi shi kuma warshi shi ma dai hawaye waje shi nafi shi yayi ma imamu warshi wannan lakabi yana ce mai warshi shi kuma saboda warshi abin da yake ce warshi kamar zabaya mutum wanda yake da hori kwarai kamar zabaya to shi ma warshi haka yake yana da hori kwarai sai mai lakabi da warshi wannan al-imamu qalun na daga cikin abin da suke cewa al-imamu qalun mutum ne wanda yake kurma kurma ne yanzu in kana karatu din alkur'ani yana iya gyara maka in ya ji ka yana jin ka yana kallon bakin ka kana yin kuskure ce a ba haka ne ba zai karanta maka duk wanda magana da zaka yi ba za ka bai jin ka kwata kwata in kana gani bai shi amma in kana karatu alkur'ani yana kallon bakin ka ya san abin da kake karanta shi na daga cikin mu'jiza ta alkur'ani da aka gani ga imamu kadu sai aka shekara mai magana ina kiranka ina wane ne sai ka shi bai jin abin da kake wani amma in ka karanta bai alkur'ani yana kallon bakin ka ya sa wanda kake wani in kai kuskure ya san kuma kai kuskure in yana karanta ma kuma zai karanta ma alkur'ani in zai karanta ma wani abu kuma shi ka ce shi ya iya yana ce maka ni ban sha abin da kake wani za ka yi ta cewa ina kiran ka ce kai ni ban sha abin da kake wani amma in qur'ani ne zai yana gani yana gyara shi imamu qalun a ahe shi hijira tana 120 ya mutu hijira tana 220 sannan imamu warshi wanda ana mai lakabi da abu sa'id usman ibn sa'id ana mai lakabi da warshi saboda kamar da muka ce farin shi sannan kuma ya rasu hijira tana 1197 insha Allah bari mu tsaya nan kenan sai dai idan Allah ya ramu na lokaci gobe sai mu zo mu ma'ida inda muka tsaya abinda muka faɗi zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu